أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله يومنا الجمعة ترى قوة ذي الحجة هجرة تادو دار الحدود أربعين أكو wanda ya daidai da takwas ga wata na bakwai miladiya ta 2022 a wannan mazamani namu na zawiyar sheikh malam ruwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatun wasi'a inda za mu ci gaba da karatu da ta shifa fi ta'arifi hukul mustafa sallallahu alaihi wasallam halka ta 98 da za mu tashi alfasul tsani fasili na biyu wujubu ta'ati sallallahu alaihi wa sallam wajibcin biyayya da'a a gare shi tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa amma wujubu ta'atihi amma wajibcin da'a a gare shi fa iza wajaba al-iman bihi wa tasdiquhu fi ma ja'a bihi dan ya tabbata kamar yadda magani wancan satin wato ya wajibcin imani da shi ko imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane da shi ya wajaba shine fa iza wajaba al-imanu in har imani da shi ya wajaba wa tasdiquhu da kuma gazgata shi ma ja'ibi cikin abin da yazo da shi wajaba ta'atu to kenan yi musu biyayya kuma yi musu da'a kuma shi ma ya wajaba da anna zalika mimma atabihi domin wannan shi ma abin da yazo da shi ne wato yi masa biyayya yana cikin abin da ya zo da shi tunda an ce ya waje ba a yi imani da shi da yi imani da abin da ya zo da shi to cikin abin da ya zo da shi ya zo da cewa ai mai biyayya ina ne wannan yake qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulah ya ayyuhal ladzina amanu atiiu atiiu Allah ya ku wanda ku ba da gaskiya ku yi biyayya ga Allah wa rasulahu kuma ku yi biyayya ga manzansa yawa ya lazina munadi wallaha wa rasulahu wannan kenan wa qala kuma har wayo Allah tabaraka wataala yana cewa qul atiullaha war rasul ka fada musu ya maki Allah ka ce ku yi biyayya ga Allah da manzo wa qala kuma wayo dai Allah tabaraka wataala ya ce wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun ku yi biyayya ga Allah da manzo tabbas in kuka yi haka turhamuna za a ji kanku waƙala kuma Allah maɗauki sirke ce wa in tuɗi'uhu ta tadu in har kuka yi biyayya gare shi ma'ana in kuka biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tadu to za ku shiryu waƙala kuma har yau Allah tabaraka wa ta'ala ce man yuti ir rasul faqad aba Allah duk wanda ya bi manzo to hakika ya ji Allah waƙala kuma Allah maɗauki sirke ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda manzo ya zo muku da shi fakhuzuhu ku yi riko da shi wa ma na kuma anhu abinda kuma ya hane ku daga barin shi fanta hutu ko anu wakala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim min nabiyina wa min nabiyina wa shuhada'i was salihin wa hasan ulaika rafiqa duk wanda ya ji Allah da manzo to waɗannan duk wanda ya bi Allah da manzon nan ma allazina anama Allahu alaihim ina tare da wanda Allah ya yarda su ni'ima biyan nabiyina na daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa ka san ko ka rabka ta wa'annan ta kyautata wa kala haka Allah tabaraka ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuqa Allah ba mu aiko wani manzo ba face sai dan a yi masa biyayya bi iznillahi da iznin Allah fa ja'ala ta'ala sai Allah madauki sarki ya sanya ɗa'atahu biyayya wato ɗa'ata rasulihi biyayya ga manzansa ɗa'atahu shine biyayya gare shi wa qarana ɗa'atahu bi ɗa'ati kuma Allah sai ya gwama ya hada biyayya gare shi da biyayya gare shi ma'ana ya hada biyayya gare shi da biyayya ga manzansa wa wa'ada ala zalika bi jazil thawabi kuma Allah ya yi alƙawalin sakamako mai gwaɗi ta dalilin wannan wanda ya aikata wannan ya ga manzo to zai samu lada mai gwabi wa wa'ada ala mukhalafati kuma Allah ya narkon azaba abda saba masa ya yi alƙawalin kuma azaba shine narko bisu ila qabi da mummunan ƙarshe yawwa wa aujaba imtisala amrihi wa aujaba imtisala amrihi wa ijtinaba nahyi kuma Allah ya wajibta kwatanta umarnin shi biyayya ga umarnin shi wa ijtinaba nahyi da kuma kauracewa na hannunsa abinda ya hana kuma mutum ya kaurace qala al mufassiruna wal a'imma masu tafsiri da jagorori suka ce da'atu rasuli da'atu rasuli kirtizami sunnati ita biyayya ga manzo ita na cikin lazimtar sunnata wa taslimi lima ja'a da kuma wi kawiya da abin da yazo da shi wa qalu kuma suka ce ma arsalallahu min rasulin Allah bai aiko wani manzo ba illa farada da'atu face sai Allah ya farlanta biyayya a gare shi alaman arsalahum ilaihi zuwa wanda ya aiko manzon na zuwa gare shi wa qalu hakan nan malamai suka ce man yudiyar rasula duk wanda ya bi manzo fi sunnati a cikin sunnasa yudi illaha fi fara'idihi to wannan shine ke bin Allah a cikin farillansa wasila wa suila sahal ibn abdullahi an tambayi sahal ibn abdullahi a dasturi kenan an shara'i islami menene shar'o'in musulunci faƙala sai ya ce wa ma a ta hukumar rasulu fa huzuhu abinda manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi sai karanta wannan ayat faƙala samarkandi hakan nan malam samarkandi shi ma ya ce yuqalu ana cewa atiullaha fi fara'idi ku yi biyayya ga Allah a cikin farillansa war rasula fi sunnati kuma ku yi biyayya ga manzo a cikin sunnarsa wakila kuma na kauli aka ce atiullaha ku yi biyayya ga Allah fi ma harrama alaikum cikin abin da ya haramta a gare ku war rasulu fi ma ballaga kum kuma shi ko manzo ku yi biyayya a gare shi cikin abin da ya isar muku wa yuqalu ana cewa atiqullaha bi shahadati lahu bi rububiyya ku yi biyayya ga Allah cikin shaidawa a gare shi da ubangizantaka kasancewa to ku shaida cewa Allah shine ubangiji ku yi biyayya a gare shi taka wannan biya bi shahadati lahu bi nubuwa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi biyayya a gare shi ta shaidawa a gare shi da annabta in aka taro su duka waɗannan sai ga kusan kamar abu guda suke waɗi wato in ka an ce ka yi biyayya ga Allah da ubangizantaka ma'ana ka rike shi cewa shine ubangiji ai ana ni shine ka yi biyayya ga Allah cikin farillan nasa ka yi biyayya ga Allah ka zama kai ne bawa wannan biya bi shahara kuma shi aka ce ka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidawa a da shaidawa gare shi da annabta shi ma in ka shaida shi annabi ne kenan za ka yi biyayya cikin duk abin da ya zo da shi da abu guda ne suke kiwai حدثنا أبو محمد بن عتاب ذكراتي عليه حدثنا هاتف بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبدان أخبارنا عبد الله أخبارنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه سوى شجاج أبو هريرة يدالا تبتع قرش يقول هنا سوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما إن شاء الله سيادة من صلى الله تبتع قرش قال ياتي من أطاعني فقد أطاع الله دون ديبيني حقيقة يادي الله ومن أطاعني وأن كوي سابع مني فقد أطاع الله فحقيقة يسابع مع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني duk wanda ya bi wanda na shugabantar da shi fakar ba ni hakika ya bi ni wa man asa amiri duk wanda ya saba ma wanda na shugabantar da shi fakar asa ni hakika ya saba min wannan kenan sadatul rasuli min da'atillah kenan an gane biyayya ga manzo tana daga cikin biyayya ga Allah idillahu amara bi tsati domin Allah shine umarni da ai biyayya gare shi fada'atuhu imtisalun lima amara Allah bihi kenan an gane biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kwata mata umarni ne wanda Allah ya yi da shi wa da'atun da hukumu biyayya ne ga Allah wa kar haka Allah an al-kufar fi darakati jahannam ayyuka Allah ya hakaito a cikin Qur'anin sa mai girma wato hikaya daga abinda kafirai za su kasance suna wadi fi darakati jahannam a cikin linkin a cikin rihi rihi na jahannama yawma yawma Allah tabaraka wa ta'ala cewa yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laitana abana Allah wa abana rasula ranar da za a rika jujjuya husakensu a cikin wuta ya kulu na sai kaji suna cewa ya laitana ina ma a ce a tsanan laha min biyayya ga Allah wa tsanar rasula kuma mun yi biyayya ga manzo wannan kenan astafsiri suna bayani yau matukallabu wujuhu ai wujuhu mukin nan a bi kaunin wujuhu a sharafin abai koko ina ta aka ce wujuhu da mun tana ne zawat to dai ko ne ne da ana nin dai su kansu kawaran da ake ce huskokin nasu ba huskokin su ne kadai ake jujjuya cikin wata ba hadda sauran jikunan su Allah mana kare fatamannau ɗata wuce suka yi sai suka yi burin biyayya a gare shi haisu la yanfa'u hum tamanni ta inda wannan tamannin gurin ba zai amfane su ba wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yace in idza nahaitu kuma an shay'in fajtanibuhu in na hane ku daga wani abu to ku kaurace masa wa idza amartukum bi amrin in ko na umarce ku da wani umarni da wani horo ko fatu minhu mastafatum to ku zo ma wannan umarnin nawa mastafatum daidai ikon ku wa fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a cikin hadisi na abu hurairah da Allah tabbata gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga manzo Allah da mutane Allah tabbata gare shi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duka al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake qalu ya rasulullahi sai suka ce ya ma'aikin Allah wa manya ba wane ne zai ki kala man afa'ani da khalal jannata duk wanda ya ji ni zai shiga aljanna wa man asani wanda ko ya saba mini fakad aba haqiqa shine wanda yake wannan sun ce an fasara shi da ummatu kin nawa suka ce to na farko suka ce a a ummatu dawa ke ni a ummatu dawa ke dukkan al'umma na maki sallallahu ke ni a musulmansu da kafirai dukkan al'umman nan dukkan su al'umma ce wanda suke annabi ya aka aiko musu ya kiraye su zuwa ga Allah tabaraka ta'ala to man aba'ani man aba'ani da khala janna duk wanda ya bi duk wanda ya bi ni ya amsa kiran nan zai shiga aljanna wa man asani wanda ko ya saba mini da kafirci da kafircewa kenan aka ce da mun baki da al'umma akwai wanda suka kafirce to wanda ya kafirce wanda ba suka kafirai wanda ba su musulunta ba fakara ba to su ne wanda suka kiya wani suka ce a man ni da kala janna duk wanda ya bi ni wannan ana ne ummatu listijawa al'umma ma wanda suka amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin musulmin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ni duk wanda ya bi ni ba ka musulunta ba kuma kai ta fadari kai abin da kake so a'a ka musulunta kuma sai ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wanda ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin shi da kalal jannata zai shiga aljanna wa man afani wanda ko yaki ya saba mini in ji ma kisan sunan fakara ba to shine wanda yake wanda zai fita wuta ko da ma ni za samu shi daga baya wa fil hadithul akhar a cikin wani hadisi kuma na daban a sahihi wanda yake ingantacce anu da gare shi sai da mutu Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi misali na da misalin abinda Allah ya kon da shi ka masali rajulin tamkar wani mutum ne ata kauman da ya zo mutane fakala sai ce ya kaumi ya ku mutane na inni ra'aytu al-jaysha bi aynayya lalle na ga rinduna ga tan da idan idanuna na ga rinduna ga tan tana shirin kawo muku hari wa inni ana nazirul uryan ni ni ne mai gargadi wanda yake matsiriyanci wannan malama sun yi bayani akan shi wannan mai gargadi wanda ke tsirara suka ce ana nihin wai mai gargadi ne wanda shi bai hada gaskiya da ƙarya ba cikin abin da ke gargaɗe shi kawai gaskiya nake da muku tsanka shi ne mai gargadi wanda ke wanda ke tsirara ma suka ce a akwai mai gargadi wanda zai zo wa a tsirara ya zo wanda ka gani a tsirara to ka san kai kanka ka san abin da yake bayan shi abin na da gaskiya ba wasa bane ba an ce abin da ya sanya kusu wuta ya yi wuta zahigo to an ka gama sun a tsirara to kima ka san abin nan ba lahiya ba dole ne ka kama jikinka to shi ne suka ce wani suka ce a ana nin annazir oriyan wanda yake tube kayan shi yana yin kamar tuta da tufafin jikin nashi saboda mahimmancin abin da yake so ya yi gargadi a kan shi ya tuɓe ma kanshi ya da kayan jikin shi yana ma mutane a kamar alama nuni da abin da ke ciki to wannan kuma shi ma mutum ko da mutum shi ne ya ga halaka akwai lokacin da mutum ke tuɓe kayan shi musamman irin wanda ake suke bacewa a sahara in an turo neman su suna ganin jirgi to dan yanda za ka yi jirgin ne ya ganka mutane mutum yake tuɓe yana tufa jikin shi ne yana walwala ta haka yanda za a yi jirgin ya ganshi in ma ya ga abin ya ce tara sai ma ya sanya mutum jikin kayan jikin nashi sai ya sa musu wuta dan saboda abin hayaki ya bayyana dan a gane wannan duka nau'i ne na gargadi wani suka ce a annazirul unan mai gargadi wanda yake tsirara shine wanda makiya makiya suka kama shi suka ba shi azaba kuma suka tube shi suka suka suka bar shi ta haka to da ya zo ai ba ma sai yayi bayani ba da ya kun ganshi mutum gashi na an tika mai gashi an bar shi ya zo tsirara to kun san akwai magana wannan abin da ya da muku dole ku kama ku yarda to shine wannan a shine wannan abin da ake ni yace wa inni ana nazirul uryan ma ki suna buga misali yace to ni ne annaziru mai gargadi wanda yake tsirara fan najaa to fal ai falzimun najaa to kulzimti tsira ma'ana kowa ya tsira kowa ya kuka da kanshi kowa ya tsirar da kanshi sau kife in ji turawa kowa ya yi ta kanshi fa ba ahu ba ifatun min qaumihi wannan mai gagarin da yazo yazo da cewa to kowa ho ya yi ta kanshi fa ba ahu ba ifatun min qaumihi sai wasu jama'a daga cikin mutanen shi sai suka bi shi suka bi magana shi fa adlaju ba su ba gari ya waye sai suka yi kama tahiya tun cikin dare eh tahiya da dare shine eh shi shine fa adlaju kin nan fantalaqu ala mahalihim fanajau sai suka tashi suka tahi a cikin tsanake cikin nutsuwa ba tare da garaje ba suka tattara ya nasu ya nasu cikin dare nan suka suba ba suka taye su fanajau sai suka tsira wa kazzabat ba'ifatun minhum kuma wani sashi da cikin jama'a da aka mage gari sai suka karyatar fa asbahu makanahum sai suka wayi gari suna nan inda suke fa sabbahahumul jayshu sai wannan rundunai da ta kawo hari sai ta kawo musu hari ta musu sammako fa'alakahun sai wannan rundunar da sai ta halakar da su waj ta hahun sai ta tumbukar da su mana ba ta daga komi ba ta halakar da su baki da ba zalika masalu mana ba'ani wata ba'a ma ji tu bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine misalin wanda ya bi ni kuma ya bi abin da nazo da shi wa masalu man asani kuma shine misalin wanda ya saba mini wa kazzaba ma shi'tu bihi ya ƙaryatar da abin da nazo da shi min alhaqi na daga gaskiya sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith al-akhar ya zo a cikin wani hadisi na daban kuma shi masali a cikin misalin shi yace ka masali man bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan manzo sallallahu alaihi misali na kaman mutum ne wanda ya zo ya gina gida da ya gama gina gina gidan nan sai ya kira ya wata liyafa waje ana biya ma'ir ma'adubatan sai ya sanya wani abinci wata gara irin wanda ake kiran jama'a su zo su ci wa ba asa da'iyan sai ya aika wani kuma mai kiran jama'a fa mana ajaba da'i da khala dara wa akala min al ma'duba ma'duba duk wanda ya amsa ma mai kiran nan to sai ya zo sai shiga gidan nan kuma ya ci wannan abincin wannan garar da aka yi tanadi wa man lam yujib da'i duk wanda bai amsa ma mai kiran nan ba lam ya dukuli dara ba ya shiga gidan nan ba wa lam ya akul min al ba kun ba ya ci daga wannan garar ba faddaru annabi sallallahu alaihi ce wannan gidan gidan nan misalin gidan nan aljannatu ita ce aljanna wa da'i mai kiran kuma muhammadun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faman aba muhammadan sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam magana aba allah hakika ya bi allah wa man asa muhammadan wanda ko ya saba ma annabi Muhammadu faqad asallaha hakika ya saba ma Allah wa Muhammadun annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Muhammadun farqun bainan nas shi annabi sallallahu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi bambanci ne shine rarrabewa tsakanin mutane shine rarrabewa tsakanin mutane wanda ya bi shi ya imani ya shiga cikin mu'minai wanda ya kibin shi shine ya kafirta ya shiga cikin kafirai sallallahu alaihi wasallam wannan fasalin kenan alfasul salis fasali na uku wujubu tiba'i wajibcin biyayya a gare shi tsaya da mutu Allah tabbata a gare shi wa amma wujubu tiba'ihi amma wajibcin biyayya a gare shi wa mtisali sunnatihi da kuma bin sunnarsa shine kwatanta ma'ana aikata sunnarsa wal iktida'i bi hadihi da kuma koyi da shiriyarsa fakar qala Allah ta'ala wannan da jumlolin wa'annan guda uku kai ka ce ya ƙara fassara ma me ake ni da ittiba wanda yake kamar bambanci shi da wadda muka hito yanzu daga bayaninta. Wannan shi ittiba binin wannan, shi ma wani abu ne daban, ɗa'an shi ma wani abu ne daban. Yanzu shi shi ita ittiba ita ce ta kwata taro wannan ababen guda uku. A koko na harko shi ne wajibcin biyayya gare shi, kamar shi ne bin sunna annabi sallam da aikata sunna annabi sallam wal iktida'i bi hadihi da kuma biyayya koyi da shari'ar sa sallallahu alaihi wasallam koyi da shari'ar annabi sira da mutala sa muta gare shi fakar kala Allah ta'ala Allah madauki sarki ya ce wala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum ka ce musu in har kun kasance kuna san Allah to ku biyo ni Allah zai so ku kuma zai gafarta zai zai gafarta zunubanku a gare ku wadanda kuma Allah madaukakin sarki yace aminu billahi wa rasuli ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabiyul ummi wannan manzan nasa shine annabi wanda yake ummi wanda bai san rubutu bai san karatu ba allazi minu billahi wanda yake gazgata Allah wa kalimatihi da abinda Allah ya sabkar na daga kalmominsa shine alqur'ani wattabi'uhu la'allakum tahtadun kuma ku yi biyayya gare shi shine wattabi'uhu ku yi biyayya gare shi in kuka yi haka tabbas ta taru za ku shiryu wa kana kuma Allah madaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'ajjimuka bima shajara bainahum ila qawlihi taslima wato Allah tabaraka wa ta'ala ce fala mana a falaysa al-amru kama yazunnuna lamarin ba kamar da suke to bane cewa su cewa annahum yasluna ko ilallahi cewa su wanda suka kafarta wai za su sadu za su sadu da Allah wanda ba su imani da annabi ba sallallahu alaihi suna zaton za su iya saduwa da Allah alhali kuwa sun su siriya ga annabi ba aka ce Allah ce fala wannan abun ba haka yake ba warabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ai ba sa ba da gaskiya ba su imani ba hatta ko ba sa yin ba sun imani ba ba sun imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun rike ka kai ne mai hukunci fi ma shajara bai mun cikin abin da ya faru a cikin tsakanin su na daga sabani a sun mala ya jidu harajan mi ma kadaita sannan kuma ba su samun wani kunci a cikin zukatansu daga cikin abin da ka hukumta sun mala ya jidu harajan ma kadaita wai sallimu taslima kuma su miƙa wuya ga hukuncin da kai miƙa wuya wannan kenan ba za su duk ba wanda zai imani sai in yayi haka ya ba da gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da hukuncin da da, da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ya mika wuya ga annabi sallallahu duka mika wuya su lokacin nan ne mutum ya zama ya yi imani lokacin nan ne wanda suke da wani imani suke suke zama suke zama masu imani da aka ce ai wai sallimu taslima kin yace ai yanqadu li hukumika ma'ana su jawo su mika wuya ga hukuncinka yuqalu ana cewa sallama wa taslama wa aslama duka wannan ana waɗin su ma'anar su idan da in mutum ya miƙa wuya malam mutum ya miƙa wuya sai a ce sallama sallama da hu ya miƙa mai wuya wastaslama kuma haka na cewa wastaslama ya miƙa wuya wastaslama lil hazimati ya miƙa wuya ga hazima wa aslama kuma haka na shi ma ya miƙa wuya ko mai ma kita wallahi walahu aslama man fi samawati wal ardi walahu aslama min samawati wal ardi wal ardi lahu an wa karha kaga duka da mi kauya ne wa qala ta'ala haka Allah madauki sarki yace da karkan la kun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika abin koyi kyakkyawa ya tabbata a gare ku cikin ma'aiki cikin ma'aikin Allah sai ya da mutala tabbata a gare shi wannan liman kana yarjullaha ga duk wanda ya kasance yana kauna Allah wal yawmal akhir da ranar karshe al'ayata wannan tsarka yakin wadda kalla kasira kinan ko man kana yajila wa dawra wadda kalla kasira kuma ambaci Allah ambato mai yawa kana Muhammad ibn Ali ne Tirmidhi Muhammad dan Ali a Tirmidhi amma wannan ba mai jami'i bane ba wannan shine a tirmizi al-hakim ake ni kenan a yace al-uswatu fi rasuli abin da ake ni abin koyi cikin manzo al-iktida'u bi shine koyi da shi walittiba'u li sunnati kuma da biyayya ga sunnarsa wa tarku mukhalafatihi da barin sassaba masa fi qawlin aw fi'lin cikin fada ne ko aiki wa qala ghayru wahidin min al-mufassirina bi ma'anahu kuma fiye da mutum guda ma'ana mutane da dama daga cikin masu fassara masu tafsiri sun haɗi wannan maganan bi ma'anahu da wannan ma'anar ta wadda hakim turmuzi ya faɗi wakila wani kawai aka ce huwa aitabul lil mutakhallifina anhu wannan rarauka ne faɗa ne ga waɗanda suka suka koma suka bar ma'aji sallallahu alaihi lokacin da ma'aji sallallahu alaihi yake hita yaki wanda suke komawa ba su bi shi ba wakala ta sahal bin abdullahi kina asusuri yace fi qawlihi ta'ala a cikin fada Allah madaukakin sarki siratal ladzina an'amta alaihim cikin fatiha ita ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kinnan tafarki na wa'anda kai jiyar da su ni'ima kala yace bi mutaba'ati sunnati wai kai jiyar da su ni'ima da biyayya ga sunna fa amarahum ta'ala bi zalika sai Allah madaukakin sarki ya umarce su da wannan wa wa'adahum lihtida'a bi dittiba'i sai Allah ya musu alƙawali na shiryar da su dittiba'i da biyayya gare shi da anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki arsalahu ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinil haqi da addinin gaskiya bi zakiyahum dan ya tsarkakar da su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma ya sanar da su littafi shine alqur'ani wal hikma da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa yahdiyahum kuma ya shiryar da su ila siratin mustaqimin zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa wa'adahum mahabbatahu kuma Allah sai ya musu alƙawali da soyayya shi ta alamar lokaci fil ayatul ukhra a cikin wata ayata daban wa maghfiratahu da gafararsa izattaba'uhu shar'i in sun yi biyayya gare shi wa asaruhu ala ahwa'ihim kuma sun zaɓe shi sallallahu alaihi wasallam akan san zuciyansu wa ma tajnahu ilayhi nufusuhum da abinda rayukansu suke karkata zuwa gare shi wa anna sihata imanihim kuma cewa ingancin imaninsu yana tabbata ne bin qiyadihim lahu da mi kauya gare shi sallallahu alaihi wasallam wa ridahum bi hukmi da kuma yardarsu da hukuncin shi wa tarki da itiradi alaihi da barin gitta masa ya da mutala tabbata gare shi wa ruya anil hasan haka an yawato daga hasan basari anna qawamin cewa wasu mutane wasu mutane kalu sun ce ya rasulullahi ya ma'aiki Allah inna nuhibbullaha mu muna son Allah فأنزل الله تعالى سي الله مدوكي سركي سبكر قل إن كنتم تحبون الله الآية ya sabkar da wannan aya cewa in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku biyo ni yanzu kuma Allah Allah zai so ku rasul da kuma zunuba kuma kuma ya gafara zunuban ku eh wa yaghfir lakum zunubakum kuma ya gafara zunuban ku a gare ku a waruya haka an rawaito annal ayata cewa wannan aya nazalat fi ka bibil ashraf wa ghairi ta sabka ne cikin bayahudan nan shugaban yahudawa ka abu dan ashraf wa gairihi da waninsa wa annahum qalu cewa su sun ce nanu abnaullahi wa hibbau wai suka ce su ne yayan Allah kuma masoya Allah wa nanu ashaddu hubban lillah suka ce kuma mu ne mafi tsananin so ga Allah soyayya ga Allah fa anzalallahu alayata sai Allah ya saukar da wannan aya wa qala zajjaj ma masanin harshen larabci na lugar larabci wanda yana da tafsiri wa yana da irabi na alqur'ani baki da sukutum yace ma'anahu abinda ake ni a ma'ana wannan aya kenan in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske kun kasance kuna son Allah an taksidu da ta wai kuna nihin kuna nihin biyayya ga Allah faf'alu ma amara kun bihi to ku aikata abin da yake umarta ku da shi iz mahabbatul abdi lillahi domin ita soyayyar bawa ga Allah war rasuli da manzo da'atuhu da huma shine biyayya biyayya shi a gare su in kace kana son Allah da manzo to shi aga kana kana jin Allah da manzon waridahu bima amara kuma shine yardan mutum da abin da suka umar suka yi umarni da shi wa mahabbatullahi lahu shi ko soyayya Allah gare su su bayi afuhu anhu shine rangwame afuwan Allah a gare su wa in'amuhu alaihim da kuma ni'imtarwarsa a gare su bi rahmatihi da rahmasa wa yuqalu ana cewa alhubbu minallahi shi so daga Allah ya so bawa ismatun wa tawfiqun shine Allah a ga ya tsare bawa wa tawfiqun kuma ya mai gamdakatar in Allah ya ya so bawa sai ya tsare shi sai ga ya kare bawa yawa sai ga Allah ya kare bawa kuma ya mai gam da katar cikin bin Allah wa min al-ibadi ta'atu shi ko so daga bawa daga bayi shi ko biyayya ce kama qala al-qa'il kama yanda wani mai cewa yake cewa an ce wannan a baitocin guda biyu rabi'atul baiwa Allah nan waliya wadda ta shahara rabi'atul adawiyya ce ta wade su yawa an ce rabi'atul adawiyya ce ta wade su amma cikin iya ya danganta baitocin nan ga wane ne ramanta suka cikin dai ɗayan kenan ko wanda iya ya hudu ko ko ita rabi'atul adawiyya ita ce take wada haka a ita ko an santa yadda ta yi nisa cikin san Allah tabaraka ta'ala tana cewa tasir ilaha wa anta tuziru hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'abatahu innal muhibba liman yuhibbu mudhi'u wai kana sabawa Allah kuma kai ko kana bayyana soyayya gare shi akwai akwai ruwa da ake cewa anta tazum kai ko kana raya cewa wai hubbu kai kana san Allah kana san Allah ne shine kake kake saba mai haza al'amri nace wannan ina rantsuwa da mahalicin raina shi da kiyasi badi'u wannan abun mamaki ne a cikin kiyasi a cikin ga hankali ga hankali wannan abu ne wanda yake abun mamaki sosai law kana hubbuka sadiqan da dai san ka na gaskiya ne da ka san ka ya kasance gaskiya ne da da ta huda kai biyayya gare shi innal muhibba shi ka'idan yanda abin yake shi masoyi mubi'un ne biyayya yake liman yuhibbu ga wanda yake so wanda yake masoyi sai ga yadda zaka same shi yana biyayya ga wanda yake so wa yuqalu ana cewa muhabbatul abdi lillahi ita soyayya a bawa ga Allah ta'zimuhu lahu shine girmama shi girmama wa shi a gare shi wa haibatuhu minhu da kuma tsoron shi bawan minhu daga gare shi daga Allah tsora ga yana tsoron Allah aga kana girmama Allah kana jin tsoron shi shine kana san Allah wa mahabbatullahi lahu shi ko kuma san Allah gabawa rahmatuhu lahu shine jin kan Allah a gare shi wa iradatuhu jamila lahu da kuma nihin abu mai kyau a gare shi wa takunu bi ma'ana madihi wa sana'i ali yakan kasancewa da ma'anan yaban shi da kuma dai yabo a gare shi qala al-qushayri imam al-qushayri ya ce fa idza kana bi ma'anar rahma wal iradatu bil madah in ya kasance da ma'ana jin kai ne da kuma nihin yabo kana min sifatin zati to wannan ya kasance daga cikin sifofi ne na zati wa sayati ba'du fi zikri mahabbatil abdi ghairu hadha sannu zai zo a cikin ambatan soyayya bawa wani wannan bi haulillahi ta'ala da iko Allah madauki sarki na ga alhamdulillah nan zamu dakata shi sallahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس ما في حق هذه لا ذلك المتقين وعلى هذه الذين وعلى ذلك الذين فاجئون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته